الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da sake saduwa a wannan majalisi namu na karatun littafin al-muqaddimatul iziyya ta abul hasan shazili Allah ta'ala ya ji kansa da rahama wanda muke karantawa a fikihun mazhabar malikiya yau muna ranar alhamis yau muna ranar alhamis zai zama shida ga watan safar shekarun hijira 1442 ya zo daidai da 24 ga watan tara miladiya shekara dubu biyu da ashirin daidai muna karatu a babin sallar jama'a fasalin sharuɗan limanci malam yana kawo mana sharuɗan limanci daga cikin sharuɗa guda tara da ya zayyana mun yi karatu zuwa sharaɗi na biyar sharaɗi na farko tsarki sharaɗi na biyu kar ya zama mamu ne shi sharaɗi na uku musulunci sharaɗi na hudu ya zama namiji ba mace ba sharaɗi na biyar ya zama baligi ba yaro ba duka kan sharuɗan nan guda biyar mun yi bayanai da ba bukatar a maimaita sai na shida as-sadisu al-aqlu fala tasihu imamatu al-majnuni wala sakrani malam yace na shida hankali sharadi ne liman ya zama yana da hankali kishiyar hankali shine gushewar hankali gushewar hankalin nan ta kasu kashi-kashi akwai gushewar hankali da hauka akwai gushewar hankali da maye akwai gushewar hankali da farfadiya akwai gushewar hankali da da da da bacci akwai gushewar hankali da suma to amma mai farfadiya da mai bacci da mai suma ba zai yiwu ka sawwara musu limanci ba sallar ma ba zai yiwu ka sawwara musu ba balle limanci dan haka babu bukatar ambatansu sai dai mahaukaci da mai maye su tunda suna suna aikata suna aikata ayyuka mahaukaci a cikin haukarsa yana aikata ayyuka mai maye a cikin mayansa yana aikata ayyuka to ko da mahaukaci yana kwatanta aiki na daidai ko da mai maye yana kwatanta aiki na daidai idan sun yi sallah sallarsu ba ta yi ba wanda sallarsa ba ta inganta ba a karan kansa ce yaya za ta inganta da waninsa shi kansa in yayi sallah ba za ta inganta ba ta yaya zai ja wani sallah don haka malam ya ce fala ta siho imamatul majanuni limancin mahaukaci baya inganta kamar yadda baya wajaba a kansa kuma in yayi ma kamar yadda sallar ma ba ta wajaba a kansa kuma in yayi ma bata inganta ba to balle kuma ya ja wasu sallah wannan haukar sawa'un hauka ce wacce take dindindin a tare da shi ko kuma hauka ce mai bujirowa lokaci bayan lokaci bismillahirrahmanirrahim ita hauka akwai hauka wacce take narkewa kullum a cikin hauka yake akwai kuma hauka wacce take bijirowa lokaci bayan lokaci to ba za a yi la'akari da cewa ai haukarsa lokaci-lokaci ne sai a bashi limanci ba a'a ai ba a san yaushe haukar za ta iya tashi masa ba don haka ya samu na kasar da ba za a bashi limanci ba ko da dai a hukuncin shari'a wanda yake da ciwon hauka kuma ya zamana wani lokaci yana da hankali wani lokaci ne yake da haukar to a lokacin da yake cikin hankalin akwai shari'a a kansa zai yi sallah zai yi azumi sai dai idan haukar ta bujiro masa ta taso to za ta sauke masa azumi za kuma ta sauke masa sallah da sauran umarni na shari'a to amma duk da haka tunda yana da larura irin wannan ba za a bashi limanci ba to sai malam ya ce walas sakran hakan nan kuma mai maye shi ma ba zai yi limanci ba galibi idan malaman fiqh sun ce maye suna nufin mayen giya saboda shi ne maye da ya shahara kuma aka tattauna a kansa a bangarori na addini na hukunce-hukuncen fiqh wanda yake tattare da maye ba zai limanci ba saboda illar rashin hankali shigen na mahaukaci wasu malaman suka ce wannan ita ce illar wasu kuma ma suka ce a'a ai bayan illar rashin hankali ma akwai illar najasa saboda in ya sha giya to bakinsa akwai najasa kinda bakinsa akwai najasa to sallah kuma ba ta inganta sai mutum ya yi tsarki daga hadasi da kuma kabasi gaba ɗaya duk da matsalar cewa giya najasa ce ko ba najasa ba matsala ce ta saɓani zance mai inganci giya ba najasa ba ce sai dai idan da najasa aka yi ta amma idan an yi ta ne da sinadarin da ake hada giya an haramta shanta ne amma ba ce aka najasa ba ce fadin Allah ta'ala innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijisun min amali shaitan wannan rijis ne ma'anawi ba ana nufin su din wai najasa bane a kazanta ce saboda aikin shaitan ne dan haka kazanta ce ma'anawiya inda a ce najasa ce ake nufi ainiya najasa ta hakika ta yaya caca za ta zama najasa me ya caca ta cika aiki ne ko kuma takaddun da ake cacan da su ko karare ko kuma itatuwan da ake yin caca da su su ne najasa me najasa ɗaya kaga aikin ne najasa to kaga kenan najasa ce ta ma'ana ta yaya aiki zai zama najasa don haka najasa ce ake nufi amma ta ma'ana ma'ana abin kyama ne a wajen Allah maɗaukakin sarki don haka zance mai inganci babu wani dalili tabbatacce a shari'a wanda yake tabbatar da cewa giya najasa ce in banda kawai malaman malikiya Allah ya musu rahama sun yi la'akari da an hana sha sai suka gina duk abin da aka hana ci ko aka hana sha khabith ne wannan kuma khubuth din ai yana hukunta kenan shi wannan abun najasa ne wanda wannan la yastaqimu dalilan akan cewa giya najasa ne to wasu malaman sun yi la'akari da wannan cewa giya najasa ne don haka kaga mutum ai baya sallah da najasa balle ya zama limamin mutane sannan idan mun dubi alkur'ani mai girma dama tun kafin a haramta giya aka hana sallah da maye ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun ya ku mu'minai kada ku kusaci sallah alhalin kuna cikin maye har sai kun san abin da kuke faɗa saboda illar maye illa ce da take tafiya da hankali za ta iya kai ga mutum maimakon ma ya yabi Allah ko ko ya gode masa ko ya girmama shi ko ya tsarkake shi sai ya tafi kuma yana zaginsa tsarki ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da haka hankali sharafi ne daga sharuɗan limanci idan liman ya rasa hankali to limancinsa bai inganta ba wanda ya bi shi sallah kuma sallarsa ba ta yi ba haka idan za a sa liman to a sa liman mai cikakken hankali shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ba ma liman ba masu biyo bayan sama masu biyo bayansa ma ya sharɗanta su zama masu hankali ya ce liyalini minkum ulul ahlami wan nuha masu biyowa bayana daga cikinku su zama ma'abota mafarki da hankali ma'ana ma'abota mafarki ba ligai kenan wan nuha sannan kuma masu hankali shi sa ba a son bayan liman mutum uku da suke bayan liman ɗaya wanda yake setinsa da ɗaya da yake damansa da ɗaya da yake haguɗinsa ba a son yara sannan kuma ba a son haka wawaye ko dolaye ko shashaf-shashaf ana son ne cikakkun mazaje masu cikakken hankali sannan kuma baligai to kun ga wanda fa za su biyo bayan liman kenan aka yi musu wannan sharaɗin to ina ga shi liman kansa da haka liman ana bukatar ya zama mai cikakken hankali ba mai raunin hankali ba malam ya ce asabi'u sharaɗi na bakwai daga sharuɗan limanci alhurriyatu yanci wahiya shartun fil jumu'ati amma shi wannan sharaɗin sharaɗi ne a juma'a kadai sharaɗi ne a juma'a kadai a abin da ake nufi da yanci kishiyar bauta a to ya zama ɗa ba bawa ba amma sai malam yake sharaɗi ne a juma'a abin da malam yake nufi a nan shine wato bawa zai iya limanci ba sharaɗi ba ne yanci a limancin salloli guda biyar salwatul khamsi amma sharaɗi ne a sallar juma'a surrun da ke cikin wannan bambancin shine wai ai sallar sallolin nan guda biyar suna wajaba akan bawa kamar yadda suke wajaba akan ɗa don haka idan bawa ma ya wuce ya ja sallar shi ma dama ta wajaba a kansa amma sallar juma'a tana wajaba akan ɗa ba ta wajaba akan bawa don haka idan bawa ya zama limamin juma'a kuma ‘ya'ya waɗanda ba bayi ba suka zame masa mamu to yanzu ya yi kama da abin da malikiya ba su yadda da shi ba mai nafila ya ja mai farilla tun da shi juma'ar ba wajibi ba ne a kansa su kuma wajibi ne a kansu to yanzu tasu ta fi tasa ƙarfi ya za a ya zama jagoransu ai ya kamata ya zama wanda yake da ƙarfi shi zai ja mai rauni ba mai rauni ne zai ja mai ƙarfi ba sai suka ce a sallar juma'a sharaɗi ne zama limamin juma'a ɗa ne ba bawa ba an fahimta? yawa wannan shine bambancin da musulunci ya zo da shi a tsakanin musulmai a junansu maza bambancin bawa da ɗa a wurare da ɗan dama shari'a ta zo da wasu bambance-bambance tsakanin bawa da ɗa haka a ɓangaren mata ma tsakanin baiwa da 'ya amma babu bambanci tsakanin ɗan wani gari da ɗan wani gari ko tsakanin wani launin fata da wani launin fata ko tsakanin wani yare da wani yare ko tsakanin wata ƙabila da wata ƙabila ko tsakanin masu wata sana'a da masu wata sana'a irin abubuwan da muka sani da suna faruwa a rayuwa irin ta gargajiya wanda burbushi ne na rayuwa irin ta jahiliya kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa ma yake ci da su inna Allah qad azhaba ankum ubbiyatal jahiliyati wa fakhraha bi ahsabiha lallai Allah madaukakin sarki ya tafiya kore muku alfahari irin na jahiliya ya kore muku ƙabilanci irin na jahiliya da alfahari da suke yi da iyayensu yanzu idan ka ji musulmi yana goranta wani shi ba ɗan gari ba ne ko shi ba ɗan ƙasa ba ne ko yana goranta masa sana'ar gidansu ko yana goranta masa ƙabila da sauransu to ka sani cewa yana da burbushin jahilci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai hada al'ummar musulmi sun yi gwagwarmaya ta da'awa da yaƙi musulunci ya ɗaukaka ba sai da ya haɗo kan balaraban ƙauye da balaraban birni sai da ya haɗo kan ƙabilun larabawa sai da ya haɗa da baƙaƙen fata sai da ya haɗa da jinanan da ba ma larabawa ba ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya yaƙi irin wannan ƙabilanci kuma ya ƙulla danƙon zumunci a tsakaninsu ya nuna musu uwa ɗaya uba ɗaya suke a tutar musulunci amma idan aka zo maganar bawa da ɗa to wannan bambancin musulunci ya yi la'akari da shi a waɗansu wurare nan ma a waɗansu wurare ba a dukkanin sha'anin rayuwa ne ya zama da bambanci ba bambancin a waɗansu wurare daga ciki akwai irin wannan wuri da muke karantawa sallar juma'a ba ta wajaba akan bawa kuma sirrin da ke cikin haka ba wai saboda shi ba wai saboda kaskancinsa ba a'a saboda shi din nan mai hidima ne wa ubangidansa baya mallakar kansa idan aka wajabta masa sallar juma'a tayu a haɗa shi da ubangidansa tayi ubangidansa yana da wata bukata ta wata hidima shi kuma ga wajibcin sallar juma'a a kansa daga nan sai ka ga ya shiga damuwa ko kuma ya shiga rayuwar ubangidan nasa to sai Allah maɗaukakin sarki da ke shi Allah mai sauƙi ne ga bayinsa sai da ɓangaren ubangidan ya ba shi dama yana iya horar da bawansa mana ya aiwatar da shi da kowane lokaci sannan ya baiwa bawan dama kar ya shiga kunci a dalilin wato gudanar da ayyukan ubangidansa sai shi Allah ya yafe nasa ainihin wato hakkin to tun da dai sallar juma'a bata waje ba kansa ba idan ya je yayi ta inganta to malikiya suka ce ba zai zama liman ba saboda wannan ainihin wato matsala zai zama mai rauni ya ja mai ƙarfi wanda bata wajaba a kansa ba ya ja wanda ta wajaba a kansa to da malam ya ce wahiyar shartun fil jumu'ati sharadi ce a juma'a ya nuna cewa kenan bawa zai iya limanci a salloli biyar saboda kamar yanda salloli biyar suke sunna masu ƙarfi akan ɗa haka suke sunna mai ƙarfi akan bawa da haka shi ainihin wato bawa don ya zo ya ja sallah ta jam'i a masallaci to bai bambanta da sauran ‘ya'ya dangane da wannan sallah a wajen hukunci ba sai ya zama zai iya ja kun ga anan kenan ba wai kyamarsa ake ba a'a ba inda kyamarsa ake to da ba a inganta sallarsa ta salawatul khams ba amma ba kyamarsa ake ba juma'a ce kadai sannan mafhumin maganar malam yana wato saba wasu daga cikin malaman malikiya da suka ce har idi ma wanda wannan wasu malaman suka ce wahami ne cewa bawa ba zai ja sallar idi ba ai hukuncin sallar idi daban yake da hukuncin sallar juma'a irin yadda ɗa zai je sallar idi haka bawa zai je sallar idi kwaɗaitarwa ne kowa an kwaɗaitar da shi da ɗa da bawa da mace da namiji da tsoho da matashi da mace da namiji har ma da amarya wacce take ɗakin aurenta har da mara hijabi ta'ari hijabi a wajen mai hijabi har ma da mai jinin al'ada ita ma ta je ta tashe da alherin da ke wajen amma ta nisanci wajen sallah duka wannan hukuncin ɗaya ne don haka bawa zai iya jan sallar idi malam ya ce assaminu sharaɗi na takwas assalamatu min alfiski bil jarihati fala tasihhu imamatu zani wa sharibil khamri malam ya ce assalamatu min alfiski bil jariha kuɓuta daga fasikanci na gabbai fala tasihhu imamatu zani limancin mazinaci baya inganta wa sharibil khamri da limancin mashayin giya waɗannan ba sa inganta su limanci saboda sun rasa adalci adalci kishiyarsa fasikanci fasikanci da ake nufi a nan malam ya ce fasikanci bil jariha wato fasikanci na gabbai akwai fasikanci na zuciya wannan shine fasikanci na aƙida fasikanci na aƙida shi ya sha bamban da hukuncin fasikanci na gabbai fasikanci na aƙida baya hana bin mutum sallah sai dai idan shirkarsa ce ko kafircinsa suka bayyana bayyanar da aka masa hukuncin mushriki ko aka masa hukuncin kafiri amma idan yana nan fasikancinsa na aƙida ya bar shi a cikin alfiraku balla ya bar shi a cikin waɗannan ƙungiyoyi ɓatattu ɗin ‘yan bid'a to zai iya jan sallah a bi shi ko da ba a naɗa shi ratibin liman ba idan ya tada sallah za a iya binsa sallah ya sha bamban da fasiki na gabbai fasikin gabbai kuma shine fasikin ayyuka na sabo shi wancan fasiki na aƙida ai za ka iya samun mutum gabansa kubutattu ne za ka same shi kammalalle ta fuskar gabbai ya sha riga ya sha rawani ga katuwar tasbaha ba yan ba yadda yake zuwa kawai yana zaune sai addu'o'i yake kawai ana biyansa amma ba za ma ka iya kamanta shi da shan giya ko zina ba saboda tsabar kamala wasu ma har sharri ake musu ana cewa su waliyai ne suna da karama to kaga amma kuma idan ka toni aƙidarsa da ƙudura-ƙuduransa irin yadda ya ɗauki mahaliccinsa to sai ka ga gaba ɗaya zero ne gaba ɗaya in za ka masa jarabawa kwata-kwata zero ne to amma kana neman liman kamuli ko daure ko aure daura mutum sai ya dinga baza ka faɗa yana cewa ni da malam afuwa ne daura mun aure to amma fa idan za a masa jarrabawa a aqida to fa ba zai tsallake ba da da da CA da komai in zaka bashi ba zai haye ba to amma ta fuskar kamala kammalalle ne to tun da zahirinsa akwai kamala batininsa ne yake da fasikancin to limancinsa ya yi shi kuma fasiki na gabbai shi kuma zahirinsa ne a lalace kuma duk wanda zahirinsa ya lalace kar ma ka batininsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ala وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ولا وهي القلب yace jiki yana ɗauke da wata tsoka idan ta yi kyau to gangar jiki ya yi kyau idan ta ɓaci to gangar jiki ta ɓaci haka duk wanda gangar jikinsa ta ɓaci to ai zuciyarsa ce ta ɓaci so mutum baya zuwa da ayyukan sabo a sarari sannan kuma ya dinga cewa a takawa ha huna wai tsoron Allah yana zuciya ya tsoron Allah yana zuciya amma nasa da yake cikin zuciyar ya lalace me alamar ya lalace gashi a gabanka ayyukanka su suke nuna cewa tsoron Allahnka da yake zuciyar ya lalace don haka duk wanda fasikancinsa ya bayyana fasikanci ayyuka ne na sabo na manya-manyan laifuka kuma su bayyana wa mutane mutum ya shahara da su ba kadai mutum ya aikata babban laifi shine ya zama fasiki ba ko ya zama yana aikata babban laifi amma a ɓoye shine ya zama fasiki ba a wannan hukuncin sai na wajen ubangijinsa akwai wanda barawo ne har yau ba a kama shi ba ba kuma wanda ya san shi barawo ne zai zo tsawon gaba ya tada ya kama a masallacinsu in ba liman ma tura shi a ce bismillah a kara makallahu biyu da ji neman aure ana masha Allah amma kawai ba a taɓa kama shi ba ne ma barawo ne akwai wanda mazinaci ne amma har sallah yana ja amma ba a taba kama shi ba ba wanda zai zai ba ba mai tuhumarsa da zina to wanda duk fa duk ayyukansa na sako ba su bayyana ba yana nan yana ta kokuwa yana koyewa to munafurcin zuciyarsa ma ya ishe shi tsakaninsa da ubangijinsa ta yi wata rana ya ji tsoro ya tuba in dubu bata cika ba to wannan ta yaya za a ce masa fasiki wa zai masa hukuncin fasikin ta haka ana samun fasiki ne a lokacin da mutum ya zama tantirin fajiri yana ayyukan sabo a fili ana ganinsa kuma sabon kaba'irai kaba'irai domin shi kishiyar fasiki shine adali shine wanda baya aikata kaba'ira kuma yana nisantan ƙananan zunuban saga'ira malam girnatsi cikin tufa yake cewa al'adilu man yastanibul kaba'ira ويتقي في الغالب الصغائر وما قبيح وهو في العيان يقدح في مروءة الإنسان adali shine wanda yake nisantar manya-manyan zunubai sannan kuma yake iya bakin ƙoƙarinsa ya ga ya kaucewa ƙananan zunubai duk da ba wanda ya isa ya kaucewa ƙananan zunubai sai ma'asumi wannan ku sai annabi cikin annabawan Allah bayan shi ba wanda yake iya kaucewa ƙananan zunubai kwata-kwata sai dai gwargwadon imanin mutum gwargwadon nisantan ƙananan ma amma dai ba wani face yana fadawa cikin ƙananan zunubai amma manyan zunubai mutum yana sane yake fadawa cikinsu don haka ana iya ana iya nisantan su gaba ɗaya amma ƙananan zunubai su za a dinga faduwa ana tashi ne yau taka gobe tasu wa ma ubiha wa huwa fil iyani yaqdahu fi maru'ati al-insani kai shi adali abin da aka halatta ma an halatta masa fa amma yana tsantseni idan wannan abin akan idan mutane yana zubda mutunci ya halatta amma yana zubda mutunci akan gidan mutane to shi adali kokari yake nisanci wannan din ma kamar dan tattaunawa da budurwarsa aje kofar gidansu ta dan leko haka suna dan gaisawa kun ga mu al'adar mu an halatta ai ko ko yanzu da yamma mutum ya je wajen budurwarsa an sa musu rana za a aure za a daura aure a sabat nan mai zuwa a gan shi da yamma yana dan tattaunawa a bakin kofa akwai wanda an gan shi za a ga cewa kai wani kuma ya kuma anan wurin ya haka akwai wanda an gashi ko ba ko ko ko ko budurwar ta ƙarya ce ma dan kashe kwana ne ba mai kula shi ma to wannan dama kowa ya san ba wani kammalalle bane amma akwai wanda idan an ganshi ce kai amma malam shi kuma ai ai akara makallawa da ya shiga dan zaure haka ko to shi adali duk abin da in yayi kamar sharrake akan hanya ko tafiya ba hula in an yi kamar ya shi zai rage masa mutunci to adali ba ya yi na ga mai bacci da hula bacci da hula yake kunya yake ji da daddare ma in zai kwanta bacci ya cire hula ya ajiye kunya yake ji manya ke amma kuma bidiyo a karka tambaya to irin fasikin da ya shahara an san shi da zina ko an san shi da luwaɗi wala Allah a zinan nan an kai shi wajen 'yan sanda ko kotu da tuhumar ya yi ciki wance ya yi ciki wance ya afka matar wane ya amsa waɗansun waɗansun ya yi musu an kama shi red handed a ɗakinsa ko an kama shi da fyaɗe an kama shi sau ɗaya an kama shi sau biyu an kama shi sau uku ko kuma sata su suka saci kayan gidan wane su suka saci kayan gidan wane su ne suka saci kayan gidan wane ya shahara kawai har ma an san shi haka ta an yi sata ce wane ne har ma ya zama ma akan kira shi ma ce ku kai ne ya ce eh mu ne ko ce a ba mu bane amma yaran mu ne su wani da wani su suka je suka yi an ce yanzu barayi har har sun zama haka har sun zama haka saboda ba a kashe barawo kaga da ya kamata wanda ya kai irin wannan matsayin a sata har ya kai ga yan sanda sun san shi an ce musu me an ce sun ce me aka sata aka ce musu kaza aka sata su ce su wani ne to wannan ya kamata a kashe su ne ya kamata a yi bincike in ya tabbata ya musu hukuncin kisa kawai ba amfanin su cigaba da rayuwa cikin al'umma har zama ana rayuwa da barayi har zama an san su kawai an san ma kawai su barayi ne su sun san an san su su barayi ne in an yi sata har a ce su maiso kuma su maiso to me ake jira da su ai ɗayan biyu ko a kashe mutum ko a ɗaure shi ɗaurin da ba zai ƙara ganin rana ba saboda wannan fasadi ne a ban ƙasa fasadi a ban kasa Allah hukuncin da ya bayar ya bai wa shugaba dama ko ya kashe shi ko ya tsire shi ko ya sare mar hannu da kafa ko kuma ya masa ya masa ya masa daurin talala to amma suna ta harkokinsu to duk wanda ya faɗo a irin wannan kamanni ko luwaɗi ko ƙarya akwai wanda shi da ƙarya ya shahara ƙarya ko zance ka faɗa aka ce ina ka ji ka ce wani ne ya faɗa ce ka hau kawai ƙarya ne har ka ji wani ana cewa ai ko cewa ya Allah ko cewa Allah ɗaya ne zan ƙaryata shi wai fa ana so a nuna maka tsabar ƙaryarsa in ya dace da gaskiya ma ƙarya ce to da ya zai limanci wannan to ire-iren waɗannan da suka shahara a idan mutane da ayyukan fasadi to su ake cewa fasikai bil jariha fasikai na gabbai ba sa limanci ba fasiki wanda ake tuhuma ake gulma ake gulma a kansa ba tuhuma ake kawai dai rashin yadda dan wannan nan fa kamar abubuwan na safa irin tuhuma to zargi-zargin nan a wannan ba a ce masa fasiki wanda babu zargi ba zargi ba ne fajircinsa wannan shi ake cewa fasiki ba sa limanci wulakanta sallah ne sa su limanci irin waɗannan shi yasa malam ya buga misali da limancin mazinaci da kuma mashayin giya da aka tabbatar da cewa haka yake to baya limanci التاسع نترى القدرة على الأركان sharadi na tara samun iko akan rukunnan sallah fala tasihhu imamatul ajiz anir ruku'i limancin wanda ya gaza ruku'u ba inganta masalan malaci a misali sau da rukunan sallah ba ruku'u ne kadai ba sai ya buga misali da shi shi sa yake matsalan akwai sujada ko akwai karatun fatiha akwai dai hukunce-hukunce wanda suke na rukunai ko kabbara harama ko sallama ko tsayuwa ta karatun fatiha malam ya ce kamar ruku'u duk wanda ya gaza baya iya yin ruku'u to limancinsa baya inganta illa an ya kunal ma'amumu aidan ajizan anhu sai dai in ya zama mamun ma ba zai iya rukun ba duk yan kikam ne mamun ma in ya riga ya kabbara to shi ma haka yake hakan take to shikenan babu laifi limancin mai aibu ga irinsa kurma ya ja kurma ba shikenan ba kurame suna sallah waye limamin kurma ne shi kai jihade ba matsala wanda yake da aibu ya ja dan uwansa mai aibu wannan ba matsala ba ce amma mai aibu ya ja lafiyayye wannan ita ce matsala sai dai idan shi wannan mai aibu aibu ne mai bujirowa mai wucewa kamar rashin lafiya na limamin ya faru da shi yana ruku'u yana ɗagowa yana sujada amma sai ya gamu da wata jinya ta ɗan lokaci da ake kyautata zaton za ta warke to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da irin wannan ya faru da shi bai daina jan sallah ba bai bar jan sallah ba har sai da ya daina fitowa ya kai ga yana jan sallar a zaune ba a jin muryar sama sai zama abubakar ne ya zo jikinsa ta dama da shi yake koyi da sallarsa kuma yake kabbara mamu suna ji annabi tsira da amincin Allah su bata gare shi da ya sallah a zaune sahabbai sun tsaya sun yi kabbara a tsaye sai ya nuna musu da hannu ku zauna fa ashara ilayhim an jilisu sai ya nuna musu da hannu ku zauna sai suka zauna haka ya zo cikin hadisin limanci wanda shine umda a babin limanci wa idza salla qa'idan fa sallu qu'udan ajma'un idan liman ya sallah a zaune kuma ku yi sallah a zaune gaba ɗaya haka idan ta kama liman ya samu wata jinya da zai yi sallah a zaune to matukar shi ne mafi cancantar limanci a wajen ta fiskar ilimi to iliminsa ya rinjayi waɗannan abubuwan ayyukan sallah tunda suna da badal suna da bayin su ne ba za a yi ba suna da madadi to sai ya ja sallar a zaune mamu ma su bi shi a zaune amma idan ya zama na cewa limamin ya gamu da jinya ce ta dindindin gurgu ne ba zai iya tashi ba to irin wannan sai a saka lafiyayye mana yake wa kazalika al'ajizu an ahkami salati hakan nan wanda ya gaza daga hukunce-hukuncen sallah na yana nufin sauran hukunce-hukuncen sallah su karatun fatiha su dagowa daga ruku'un su sujjada su kamar ne kamar yace ne wa kazalika al'ajizu an sa'iri ahkami salati wanda ya gaza daga aiwatar da sauran hukunce-hukuncen sallah fala tasihhu imamatuhu illa limithlihi limancinsa baya inganta sai ga irinsa mai matsala irin tasa waqtulifa hal tasihhu imamatu man lam yumayyiz baina ad-dad wa ad an yi saɓani a mazhabar malikiya hal wai shin tasihhu imamatu man lam yumayyiz baina dhadi wa dha limancin wanda baya iya bambanta tsakanin dhadun da dha'un shin yana inganta wa imamatu lahin da kuma limancin mai lahani a karatunsa wanda yake karatu da lahani shi ma lahanin ne wanda baya iya bambanta badun da kuma za'un amma ana maganar a fatiha ya ce wala zallin maimakon wala za sai ce wala za wala zallin to kaga su suna kwatanta su suna kwatanta ma badun da za'un ne da ba su yi zamani da mu ba amma ai badun kan mu yadda muka sani an fi kamanta ta da me da ra da ra sai dai itan sai a dan sai a ce mata ra yawa sai sai a yi mata wata siffa wacce babu irinta sai a ce mata ra wala ra wala rallin kaga su waɗancan mutanen malamai da suka shuɗe ba su san ma akwai wata kamata badun ɗin wacce ba za'un ba su suna ganin wanda ba zai iya cewa badun ba ƙarshe yana tafiya ne zuwa za'un ya ce wala zalin to shin wanda baya iya cewa ba sai ke cewa ra wala ralin ko wala dalin ya mai da ita dalin ko wala balin ya mai da ita ba'un duk ana samu shin wanda baya iya bambanta wannan harufan limancinsa sallarsa ta inganta shine malam ya ce an yi saɓani fa a malikiyar ma anya wannan sallar tamu ta yi wasu malamai suka ce kai ba ta yi ba ai idan mun duba abin da aka faɗa ba wai za mu duba ƙarancin harafin bane mu ce haba harafi ɗaya abinda za mu duba ma'anar ma'anar gaba ɗaya ta canza in ma'ana ta canza kuma an faɗi abin da ba shi Allah ya faɗa ba ma'ana ba a yi fatiha ba kenan haka wasu malamin suka ce ina wannan ba shi da sallah ba za a bi shi sallah ba sai ya iya faɗanta in ya so ina ma a ce zai faɗe tan sai dai da kuskure akan faɗan nata ya ce waladdal wasu haka suke waladdal a tsakiya sai su yi da harcan a jikin handa ne ko ganda ne sai kawai sai kawai su shimfida tsinin harcen su a kan yadda ake faɗan dalo amma sai su kaurara ta sai su mai ta bado maimakon yadda ake fitar da ita su mayar da harcen su ya koma can jikin dasori ta bangaren dama ko ta bangaren hagu su fitar da ita sai su fitar harshen a tsakiya wala dallin to wannan dama dama shi zaka kau da kai amma harafin gaba daya a canza shi da kamanninsa da komai kwacakwam da mahallinsa da kamanninsa ba shi ba ne da kuma allahin shi kuma allahin shi ma duk wannan shi duk lahanin ne yana kuskure alhamdu ya ce alhamdu alhamdulillahi rabbil alamin ko ya ce alamin wani sai kaji ya ce alamin alhamdulillahi rabbil alamin a kaga rabbil alamin wato rabbil alamin da alhamza ubangijin masu zogi kenan ato eh to alhamza yake to wannan lahani ne a karatu to amma duka wannan matsalar a fatiha ce a fatiha ce idan mutum ya iya fatiha daidai successful fatiha sa tana da kyau to karatun sura dama shi ai ba wajibi bane kuma idan ya dauko surar ai dai ko yaya za a iya samun aya ɗaya ya faɗe ta daidai ko aya biyu to sun ishe shi ai domin Allah ta ce faqra'u ma tayassara min alquran sura ce mai aya biyar biyu suka yi kyau uku kuma ba su yi kyau ba shikenan biyun sun yi a matsayin karatun sura to amma fatiha ita ce ba a yadda a ce ba aya ɗaya ba to idan mun yi la'akari da cewa wanda ya bar aya ɗaya a fatiha ya bar fatiha bai yi ta ba wanda ya lahani a aya ɗaya ya yi lahani a fatiha da haka idan lahani mai canza ma'ana ne ma'anar kalma to sallarsa ba ta yi ba idan lahani kuma baya canza ma'anar kalma kawai rauni ne a siffar harafi to wannan babu komai za a iya ɗaga masa ƙafa malam ya ce wata sihu salatu khalfal mukhalifi fil furu'i zanniya sallah tana inganta a yi ta a bayan abokin sabani shine al mukhalif abokin sabani fil furu'i zanniya a cikin furu'a na zato kun san furu'a na zato furu'a na zato kun san akwai malamai da yawa da suka raba a hukunce-hukuncen musulunci gida biyu akwai hukunce-hukunce da suke kiran su usul akwai hukunce-hukunce da suke kiran su furu'a usul su ne aqida tauhidi furu'a su ne sauran ayyuka hukunce-hukunce sallah da hukunce-hukuncenta azumi da hukunce-hukuncensa zakka da hukunce-hukuncenta hajji da hukunce-hukuncensa jihadi da hukunce-hukuncensa abin da ya shafi cinikayya abin da ya shafi auratayya abin da ya shafi rabon gado da sauran abubuwa waɗanda suke suka shafi hukunce-hukunce na dako da haya da jingina da aro da kyauta da bashi da sauransu waɗannan duka ana ce musu furu'a to saɓanin malaman nan duka in ka ji an ce hanafiya ko ka ji an ce shafi'iya ko ka ji an ce malikiya ko hambaliya duk a waɗannan ne ba a can ba ne ba a tauhidi ba ne sabanin a ayyuka ne na hukunce-hukunce a nan ne sabanin wannan ya ce za a ɗora hannu a ƙirji wannan ya ce ba za a ɗora ba makaruhi ne wannan ya ce a sallama ɗaya za a yi wannan ya ce sallama biyu za a yi wannan ya ce kaza mustahabbi ne wannan ya ce a sunna ne wannan ya ce kaza farilla ne wannan ya ce a sunna ne da sauransu duka wannan saɓani-saɓanin saɓani ne wanda rahama ce a musulmai ba za kuma ka raba su da irin wannan saɓanin ba an ce musu furu'u zanniya wato furu'a na zato hukunce-hukunce ne wanda ake gina su akan fahimta wannan fahimtar zatonka ne ka samu nutsuwa a zatonka cewa haka ne babu wanda ya yi magana da Allah Allah ya gaya masa haka ne ba wanda ya yi magana da manzo Allah sallama manzo Allah ya ce masa haka ne fahimta ce ta ilimi ya harhaɗa abin da ya harhaɗa na ilimi ya bashi cewa ɗora hannu a kan kirji a sallah sunna ne shi kuma wancan ya haɗa abin da ya hada yake fahimta cewa ba sunna bane ba a bukatarsa in ma ka yi shi ka dan dogara kenan ka dan samu jingino ka dogara da hannunka wannan abin da ka yin ka dan mutum ya gaji bayan haka ba a tsaye kuma sai ya dan ji sauki malikiya suka ce a kai wannan dora nuwa kan kirjin fa harka ce fa kawai ta hutu sai suka ce makaruhi ne ma kaga fahimta ce amma da wanda yake sunna ne da wanda ya ce ba sunna ba ne kowa ya gina ne akan abin da ya fahimta na ilimi a zatonsa kawai dai shi musulunci idan ka samu zaton kai ka gamsu da zaton naka to ka tafi a kansa ka bauta wa Allah da shi kuma kashi casa'in da tara na hukunce-hukunce musulunci akan haka suke dama akan haka suke baka isa ka rabu da wannan zaton ba baka isa baka rabu da wannan zaton to shi sa aka ce musu furu zanniya kuma abin da yasa malam ya ce musu azzanniya anan saboda amma nuna maka cewa idan an samu sabani tsakanin malikiya da shafi'iya ba kowa a cikinsu ya gina akan fahimtarsa ce da yake zaton ita ce daidai sai malam ya ce to abokin saɓaninka a irin waɗannan hukunce-hukuncen sallarka ta inganta idan kai a bayansa kalmalikiyi khalfa shafi'i kamar ɗan malikiya ya yi sallah a bayan ɗan shafi'iya ba wani abu malam ya yi kara ko bai yi kabilanci ba dan malikiya ya sallah bayan dan shafi'a bai ce ba dan shafi'a ya yi sallah bayan dan malikiya saboda shi dan malikiya ne ce mu ne dai lim- limaman shi yayi a bayan mu a sai ce kamar dan malikiya ya sallah a bayan dan shafi'iya sallarsa ta yi to haka ne wannan kuma shi ne abin da muke son yan uwa su fahimta dan mun samu sabani sallama ɗaya zan yi sallama biyu za ka yi wannan kuma ba shi zai sa mu raba wurin sallah ba dan mun samu sabani zan dora hannu a kirji kai ba za ka dora ba wannan ba shi zai sa mu rab- mu raba kuma wurin sallah ba mas'aloli ne fahimta ce kake da shi fahimta nake da shi ba za ta raba mu ba wannan fahimtar amma kowa ya bauta wa Allah da abin da ya fahimta ni ba abin kyama bane kai ba abin kyama bane fahimta ce kowa so yake dace da daidai na na Aisha radiyallahu anha tace mun yi tafiya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ana azumin Ramalana cikin mu akwai masu azumi cikin mu akwai waɗanda ba su azumi amma masu azumi ba su aibata marna ba sa yi ba marasa azumi ba su aibata masu yin azumi ba duk wanda yake aikata aiki na bautar Allah a fahimtarsa yana kan daidai ne yake bautawa Allah maɗaukakin sarki ka girmama fahimtarsa ka girmama wannan fahimtar tasa domin wala Allah tawili yake da shi wala Allah kuskuren fahimta ya samu har zuwa lokacin da za a gamsar da shi idan yana da wani dalili da ya yi riko da shi to ba lallai bane ka iya sauke shi daga kan dalilin da ya yi riko da shi abin da yake raba wajen zama shine aƙida. amma waɗannan matsalolin da suka shafi hukunce-hukunce ba sa raba matsuguni ba sa raba saho ba sa raba wurin sallah to an ce mana lokaci ya yi sabon fasali ne a gabanmu ba za mu iya kai shi ba idan ma mun ɗora haka za mu dakata daga wannan gabar abinda muka yi daidai ubangiji Allah ya ba mu ladansa kuskure kuma Allah ya gafarta mana ya yafe mana وصل اللهم وسلم على النبي الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأن يتمال متنزئ يا أزمي باسيلي تنين دا الحميس با don neman lada ko kuma tawassuli da shi Allah ya amsa mana addu'o'in amin eh mutum zai iya azumin nafila ba sai litinin da alhamis ba amma ya nisanci ranar juma'a da kuma ranar asabar sai dai idan in juma'an ne sai dai idan ya yi alhamis ko zai yi asabar idan asabar din ne sai dai idan ya yi juma'a ko zai yi lahadi amma da lahadi da litinin da talata da laraba da alhamis su ko da mutum ya ware wata rana a cikinsu don ya yi azumin nafila babu laifi zai iya Allahu alam ya ce wani addu'a mutum zai iya yi idan mutum yana tuna mamansa bayan ta rasu to ba addu'a da ta kai addu'a da Allah madaukakin sarki ya faɗa cikin alqur'ani ko wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira kace ya Allah ka ji kansu kamar yadda suka rene ni ina dan karami wannan idan duka iyayen ne ke idan guda ɗaya ne sai kai ifradin lamirin sai ka ce اللهم ارحمها واللهم اغفر لها وارحمها واللهم اغفر لأمي وارحمها Allah ka gafarta wa mahaifiyata ka ji kanta ba abin da za ka faɗa da ya wuce wannan in kana so ka kara kuma sai ka kara da ainihin a yalwata kabarinta ka haskaka kabarinta da sauransu wanda dukka dai rahamar ce dai za ta ji kawo su idan ka dage da cewa ka gafarta mata ka ji kanta ka mata abuwa ka ba ta zaman lafiya a kabarinta kwanciyar hankali a kabarinta ka haska mata shi ka yalwata mata shi ka ni'imta mata shi ka sanyaya mata shi ya Allah kamar ka ba ta makwanci mai daɗi ka ba ta kaga duk waɗannan abubuwan duka rahamar ce kake ta katantana ta duk wanda ya samu rahamar Allah ya san duk abin da ake bukata kamar mai neman aljanna ne gaje na cewa ya Allah ka bani aljanna da ruwan daɗi da ruwan alkausara ka bani bene fari a aljanna ka bani lambu ka bani koramai ka bani kaza ba bukatar ka nemi ka roki aljanna malam duk abin da kake bukata akwai a cikin aljanna Allah ya mata rahama da iyayenmu baki daya ya ce malam ya ziyarar kabari take a sunna kuma mutum zai iya karatun alkur'ani mai tsayi a kabarin to ziyarar kabari a sunna shine yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yana zuwa makabarta kuma sahabbai sun bi shi sun ji abin da yake cewa assalamu alaikum ahlad diyari min almuslimina wal mu'minina وإنا إن شاء الله بكم لاحقون يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية kai musu sallama a matsayinsu na musulmai mummunai kuma ka musu albishir da cewa kuma kuna tafe sannan kuma ka roƙa musu Allah gafara da rahama na farkonsu da wanda suka zo daga baya ka roƙa musu zaman lafiya a cikin kabarinsu idan ka kiyaye wannan addu'ar ka karanta in ka karanta ta kayi ziyarar kabari sai ka juyo kawai idan kuma baka iya ba to kai musu sallama assalamu alaikum sai kai musu addu'a Allahumma gfir lahum warhamhum Allah ka gafarta musu ka ji kansu shikenan amma ba za ka yi da larabci ba assalamu alaikum Allah ka gafarta musu kai musu rahama shi kenan suka juyo wani gani yake ya yi kaɗan to me za ka roƙa da ya wuce wa mamaci da ya wuce gafara da rahama gani yake in ya shiga ce assalamu alaikum Allah ya muku rahama ya ji kanku in ya juyo yana ganin ya yi shaf shaf shiga shantin ka dangare abin da ka roƙa don dai har yanzu sai dai naci amma ba wai ya yi kaɗan ba sai dai naci kana iya naci ya Allah ka gafarta musu Allah ka ji kayinsu ka gafarta musu ya Allah ka ji kayin su to Allah yana son naci a addu'a to in ka tsaya dan naci wannan babu laifi amma ka tsaya kana ganin yayi kaɗan bari dai ka tsaya kaɗan dade kai ta kallon su kar a ce ka zo ka tafi da wuri kaga wannan ba ba haka abin yake Allahu a'lam da da kan bana son karbi tambayoyin hannun nan saboda suna ja mun lokaci wannan da uzuri iya ku uku nan da kuka daga iya ku za mu insha Allah ku tashi na'am yace ya shafi limami wannan dokokin sun shafi limami ratibi ne ko kowane irin limanci kowane irin limanci kowane irin limanci min babi aula ratibi ta gane min babi aula ratibi na mun yi magana a kai limamin da ya samu jinya a tsaye ba zai iya karasa a tsaye ba sai dai ya zauna ko me matsayin mamun za su karasa a tsaye ne ko za su zauna za su zauna ne in ya zauna sai su ma su zauna sai a yi sallah zaune gaba da sai na amma iyayen da suke da rai wannan addu'ar ku rabbi hamkuma kamar rabbi yani sagira za a iya yi wa wanda suke raye amsa shine za a iya mai ka ce Allah ya ji kan Allah ka ji kan babana bai rasu ba ba matsala ai ba sai an rasu ake ake ake bukatar jin kan Allah ai a duniya ma shi mai jin kai ne ko ar-rahmanu ar-rahim shi mai jin kai ne a duniya majikan mummunai duniya da lahira don haka za a iya sai dai a al'adance al'adar ilimi ba a saba ba idan ka faɗa a bainar jama'a Allah ka ji kan babana ka zo da sabon abu sai dai kai tsakaninka da ubangiji amma an kafa da a cikin jama'a to kawai runtu kake so ka tar an so ka tar da kura ne sai Allah ka ji kai baban naka ya rasu ne kaga za a ce neman magana ne kawai kake to shi yasa zaka ga al'adar malamai wanda ya rasu sai a ce rahimahullah wanda yake raye sai a ce hafizahullah eh in ka ga littafa idan idan ka ga littafi a littafi an ce rahimahullah an faɗi sunan malami an ce rahimahullah to ya rasu kaga an faɗi sunan malami an ce hafizahullah to yana raye suna bambantawa da wannan kaga al'ada ta ilimi ta hukunta cewa an fi yawaita ambatar rahama ga waɗanda suka rasu kuma kariya kuma ga waɗanda suke raye kamar salati ne aga salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shahara a ilmance ake yi amma addu'a ce ina ce Allahumma salli alaika kuna nufin kai Allahumma salli ala fulani Allah ka yi wa wani salati ina nufin kai na kira sunanka ko Allahumma salli ala abi Allah ka yi wa babana salati wannan tsakanina da Allah nake addu'a da Allah abu nake roƙon Allah subhanahu wataala to wannan ba matsala amma a cikin jama'a na ce Allahumma salli ala abi za ce kaga wannan malamin fa ya fara zuwa da sabon da sabon abubuwa saboda ba wanda ya san wannan a ilimi ana cewa ana haka ko ba haka ba amma manzon sallama ga ce Allahumma salli ala ali abi aufa yayi wa iyalan gidan Abu Aufa salati ka duba amma radiyallahu anhu misali ya ya shahara moto ne na sahabbai radiyallahu anhu kaga amma ai zan iya cewa radiyallahu an fulan Allah ya yarda ne ko ba haka ba radiyallahu anhu za ka dinga gani ma a littattafa wasu kaman kamar imamu malik za ka samu yan gani kashenin malikiya ce kala maliku radiyallahu anhu yan gani kashenin shafi'iya za ka sun ce kala imamu shafi'i radiyallahu anhu akan samu jifa jifa ana faɗa amma shi ma al'ada ta hukunta sahabbai suka shahara da a gaya musu wannan to amma addu'a ce dan an yi wa wani ba sahabi ba baya zama laifi to ire-iren waɗannan abubuwan yi wa wani ba wanda aka saba din ba baya zama laifi sai dai idan an mayar da shi wato wani shi'ari nasa wani moto nasa da an ambace shi kawai za a ambaci wannan to wannan sai a zo da sai a zo da bid'a amma an bar shi a matsayin sa na addu'a insha Allah zai tafi haka amma fa na mutum ukun nan na ware na ce to na'am ba san me matsuwarka ba idan gishi idan yana ruku'u yana sujada yana komai idan gishin ba matsala bace a gane ya shiga cikin siffofi ne na na me zan ce siffofi na kyautatuwar limami ba na sharuɗa na limanci ba za a so tsayayyen namiji wanda ba mai ɗingishin ba amma a fiska ta kamala ba a sharaɗin limanci ba inda zai iya ruku zai iya sujada liman ne cikakke wani ma yana fesa kira'ar ma sai ka rasa na ɗingishin yake eh to ai shi din ne سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك